bai yarda ba a ce a raba to ita da kace baka yarda ba a raba ta da kai kaunar uwarka ce ko ta ubanka a ina kuka hadu me alakan ka da ita kawai daga gani sai kai ya kumburi haka kawai ku zo ku haɗi shi kan nan sai ka ɗora shi cewa wai kai raba ka da ‘yan mata ma wani cuta ne wani zalunci ne kana iya ba da rayuwanka jihadi don haka za ka tashi ka ɗora bori baka yarda ba a raba kamar kaka baka yarda ba a raba wannan abin mamaki ne wallahi wai hdn su tashi su ce a lambarin ba a rabawa bayan haka ‘yan uwa musulmi abin da hudu ba ta yi bayani a kan shi a gulguje waje tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah wajibi ne ga kowanne ɗaya daga cikinmu ya yi iya iyawan shi wajen aikata ayyuka na kusanci wanda za su samar mai kusanci a wajen Allah su zama sanadiyyan ciran shi ranar da dukiya ba ta amfani ko ‘ya'ya sai wanda ya je ma Allah da kyaukyawar zuciya lahiyayya ‘yan uwa musulmi yana daga cikin abin da yake da mahimmanci wanda ya dace a bashi kula yana daga cikin abin da ya kamata a yi ƙoƙari a yi ƙwazo a dage domin yaƙatar shi yana daga cikin abin da ya kamata a mai da himma zuwa gare shi a yi kama in kama a yi taimakekeniya ta jama'a baki ɗaya domin kashe shi domin batar da shi shine waccan muguwar ɗabi'ai da al'ada wadda ɗalibai suke kwasa suke ɗaukowa a cikin makarantun boko wadda suka gada mugun gado mara amfani domin da dama daga cikin 'ya'yan musulmi a makarantun boko suna gadan wasu ɗabi'u marasa kirki wanda ba su bane boko kuma ba su da alaka da boko amma sai su zama sun ɗauki ɗabi'u na mutanen banza daidai lokacin da ya dace a ce mun ɗauko ilimi tsantsagwaron ilimi daga turawa mun baro masu ɗabi'unsu da halayensu can su iya da su a ya zama na mu ba ma ilimin ba ne gabanmu ɗabi'un nasu shi ne muke fara kwasawa kamin mu kwashe ilimin mukansu wannan abin kaico ne abin asha ne ba ya gushewa irin wannan halin na ɗaukar ɗabi'u daga turawa da koyi da halayen turawa da irin rayuwarsu yana haihuwar da matsaloli a cikin zamantakewarmu yana kawo abubuwa na damuwa a cikinmu yana haihuwar da ɓaraka yana kawo wato tangarɗa yana kawo tangal-tangal a cikin sauranmu mu al'umman musulmi musamman kuma mu 'yan nijar 'yan uwa musulmi a daidai lokacin da Allah mai girma yake zargin tsahi da matsawa sai Allah ya zarge su ya ce wa ya ta'allamu na ma ya durru suna koyo abin da ke cutar da su wa layan fa'ahun ba zai amfane su ba kenan duk mutumin da ya koyi abin da zai cutar da shi ba zai amfane shi ba wannan abin zargi ne a wajen Allah wa ya ta'allamu na ma ya durru wa layan fa'ahun suna koyan abin da zai cutar da su ba zai amfane su ba wala qad alim sai Allah ya ce hakika sun sani lamanishtarahu duk wanda ya zabe shi malahu fil akhirati min khalaq to lahira ba ya da rabo wala bi'sa ma sharau bihi anfusahum kuma tir da abin da zukatansu suka zaba masu law kanu ya'lamun inda dai sun kasance suna da ilimi walau annahum amanu da dai a ce sun yi imani wattaqo sun ji tsoron Allah lamathubatun min indillahi khairun to da babban sakamako wanda yake wajen Allah yahi alheri akan wani lalaci ko wani wato ababe na banza wanda mutum zai zaben makan shi Allah ya ƙara maimaita cewa laukanu ya alamun inda dai sun kasance suna da sani ‘yan uwa musulmi ɗalibai a makarantun bokonmu jami'unmu na boko suna ɗebawa daga cikin ɗabi'un turawa fiye da karatuttukan da suke ɗebawa na turawa sai ka samu mutum ɓangaren ilimi zero ba abin da ya rike amma ɓangaren shegantaka da shashanci da wulakanci da rashin mutunci ya kwaso bakin gwalgwadon abin da ya kwaso ‘yan uwa musulmi wannan jahilci ne kuma daga su ‘yan bokon domin ba su sani ba cewa su turawa ba su da halaye ko ɗabi'u wanda ya cancanta mu koya gare su abin da suka himu da shi shine ilimi na rayuwar duniya na sanin duniya don haka ‘yan uwa musulmi wannan ilimin na sanin rayuwar duniya na zahiri shi ne ya kamata mai kwaɗayin koyarwa daga gare su amma abin da ya shahi wato ɗabi'u abin da ya shahi halayya wallahi tallahi sai dai su koya gare mu ba su da mike ga kuje balle kai kwaɗayin shan roman shi ba su da abin da za mu koyarwa gare su na ɗabi'u in ka ɗauko ɗabi'un turawa gaba ɗaya ka baje su daga taɓarɓarewa sai daƙuna sai ci baya wato babu wani abin birgewa cikin ɗabi'unsu mi ka gani wanda ya birge ka cikin al'adun turawa ko ɗabi'un turawa ko rayuwar turawa babu shi abinda kawai suke da domin mu al'umman musulmi ce kuma koma ka aje musulunci a galgajiyance ma ɗabi'unmu da halayenmu wallahi sun hina su sun hina su inganci kenan su abinda suka ɗara mu da shi in ana zancen abubuwa na rayuwa na zahiri amma in ana zancen abubuwa koyayyu na halayya na zukata wato gyaruwar zuciya da abubuwan da rai na ɗan adam yake bukata wallahi sai dai su zo su yi karatu wajenmu to amma saboda taɓarɓarewa sai zamana da dama daga cikin 'yan bokan radda ya fara boka shi yake gaba ɗaya komi ake kwasawa sai ya rena kaya irin na yankin shi ya ɗora ganin wannan kayan rishin wayewa ne duhun kai ne ya ɗora sanya su sai ka gan shi yana kwaso irin kayansu yana sanyawa shi bai yi da zama kamar su ba kuma ya baro 'yan uwan shi ya zama kamar dai wani kawai ga yanan wato na baya ga dangi bai yi da cin masu ba kuma ya baro dangi shi ya zama wani abu daban ba nan ba nan kenan la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i shi ba ya cikin waɗancan sannan ba ya cikin waɗannan don haka ba daidai ba ne mutum ya rumta idan shi ya ɗora kwaso ababe wanda in aka duba ɓangaren uwa ba ka da wannan gadon ɓangaren uba ba ka da wannan gadon cikin danginku ko faminku ko makwabtanku ko 'yan garinku ko 'yan ƙasarku babu wanda yake da irin wannan ɗabi'ai to me yasa za ka kwasawa ka kawo ka zama alagagai ka zama wato abin kyama cikin al'umma ka zama abin nuni ka zama saniyar ware cikin jama'arka ɗan uwa musulmi ya dace ɗalibanmu masu karatu a makarantun boko su gano cewa ga abin da ake koyarwa ga turawa ga kuma abin da wannan allah ya azurta mu da shi sai dai su su aje girman kai su zo su koya gare mu ɗan uwa musulmi abin da ke wajibi shine mu ɗauki ilimi ɗauki ilimin turawa shi ma ilimin nasu wanda yake da amfani zai amfane mu a duniyarmu mu yi amfani da shi kuma wajen gyara lahiranmu mu ƙara saita shi kan mu ɗauko shi ido rihe mu ɗauko ilimin amma mu saita shi a wato ɓangaren yadda zai amfane mu amma abin takaici mai tsanani shine yau za ka samun ɗalibai a cikin jami'u da makarantu na boko suna ɗabi'antuwa da ɗabi'u waɗanda sai dai su cutar da su amma har abada ba za su amfane su ba in kai lissahi ɗabi'un da ka ɗauko da sunan cewa wai boko ne wai kai ɗan boko ne sai ga wannan ɗabi'un babu wani amfani na kusa ko na nesa a duniya balle a lahira yana daga cikin wannan 'yan uwa musulmi wasu daga cikin ɗalibai 'yan lakwal farkon abin da suke fara ɗabi'antuwa da shi shine wulaƙantar da uwayensu uwayensu maza da mata sai su maida su ba kowa ba ɗabi'a wadda zai fara kwasa shine saka ma uwayensu wanda suka yi ɗawainiya da shi su ne wanda suka sha wahala su ne wanda suka kama mai da ya samu ya ɗaga ya ɗan haye to yanzu su zai fara shahewa daga cikin rayuwarsu in Allah ya ɗaga shi ya samu aiki ya tafi nesa ko ya tafi babban birni su kuma suna can cikin wani kasurgumin ƙauye wallahi ya ma samu labarin uwarshi za ta zo wajen shi abin tashin hankali ne gare shi shi kaje yana faɗi yana haɗawa mamma za ta zo ban ma san me zai kawo ta ba wallahi abin ya dame wataƙila ya je yana gulma uwarshi da matar shi wanda ya haɗu da ita daga baya ya aura saboda wato wannan ɗabi'ai kaga ba su cikin ɗabi'un ba su cikin ɗabi'un kirki cikin karatun boko babu girmama uwaye babu karantar da mutum ya san matsayin uwayen shi babu karantar da mutum cewa ya kamata ya san uwayen shi sun fi kowa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine aka zo aka tambaye shi wai a duk duniya wanda mutum ne ya yi cancanta in kyautata zama da shi manzon Allah ya ce man makka mutumin ya ce sannan wa ya ce sannan mammakka ya ƙara cewa sannan wa ya ce sannan mammakka ya ƙara cewa sannan wa ya ce sannan babanka don ya nuna in an kasa haƙoƙi kashi ɗari uwa sai ta kwashi saba'in da biyar sannan uba ya kwashi ishirin da biyar ‘yan uwa musulmi wannan ɗabi'u na rena iyaye da ƙin jin maganarsu dan boko ya taso kawai iyayen shi suna dora shi bisa hanya wani kaza muke so da kai shi yana masa uzuri mamma kenan wato bata gane ba ita bata waye ba ba ta fahimtar yanda rayuwa take babanka yana kokarin ya dora ka abinda zaka zama wanda zaka amfani al'umma ka amfani kanka kai uzuri kake ma uban kana ganin shi shi ya rayu ne cikin duniya mai duhu ku ne yanzu kuke rayuwa cikin haske ku kuka san daidai alhali kuma taka ba ta hidda ka wallahi taka wadda zaka riƙewa har abada uba in dai uba ne mai karɓa sunan uba ko uwa mai karɓa sunan uwa ba zai taɓa ɗora ɗan shi ba bisa hanyar banza ko da shi uban ba na kwarai ba ne don haka 'yan uwa musulmi yana daga cikin miyagun ɗabi'u wanda 'yan boko suke koya sai da mana ba su ganin kowa ba su ganin gashin kowa da hurhura babu wani babba wanda ya isa ya tsawata ma 'yan boko ya ce ku bar kaza ba daidai bane su ji a ƙasa wa gaba da tun daga uwayensu har zuwa shugabanninsu ba su jin magana kowa kowa bai isa ba in suka ce kaza suke so su yi to ji suke su wata gwamnati ce wata hukuma ce wadda ba su ji ba su gani sai sun aikata haka wannan pouvoir wadda aka ba HDM tana cikin matsala kuma wannan yana cikin muguwar tarbiyya ta turawa wadda suka dora mu akai pouvoir kin da HDM suke da ta yawa bai dace ba ba tsari bane mai kyau dole ne gwamnati ta dauki mataki wannan ƙarhin da wannan matsayin da ake ganin HDN suna da suna iya taka kowa suna iya rena kowa suna iya bujire ma kowa wallahi baya haifar da ɗa mai ido dole ne su yarda su ɗalibai ne koyo suke ba su ma'i da ganewa ba koyo ne suke cikin dole ne su sufantu da sifofi na ɗalibai su ba malamai ba ne su ba wasu yaya ne za a yi a ce wai ɗalibi yake koyon karatu wai amma cikin tsarin ƙasa shi ɗalibin nan yana da wata irin wato wani irin ƙarhi yana da wani irin iko wanda abin da ya ga dama zai yi don haka in ɗalibai suka ce kaza gwamnati ta ce kaza to sai dai gwamnati ta yi haƙuri da nata ko da natan alheri ne da haka nan ne macuta suke amfani da ɗalibai gwamnati tana son ta zartar da wani alheri su kuma ba su so saboda alherin bai gyara su su kadai sai su biyo ta hanyar ɗalibai su zuga su ɗalibai su tashi sama gwamnati gori dole ta ajiye wannan wannan shirme ne ya kamata ɗalibi ya gano shi ɗalibi ne kuma ya tsaya wurin shi in kuma ya ki tsayawa to babu wani wanda ya fi ƙarfin gwamnati ɗan uwa musulmi yana cikin babban misali akan cewa da yawa daga cikin 'yan boko ba duka ba lalle akwai 'yan boko na kwarai amma da yawa daga cikinsu suna rena uwayensu su rena manya babu wani mutum da suke gani da girma wannan abin da yake gudana yanzu ga ɗaliban university wannan ta maraɗi shi kan shi mahi alherin misali a ce ɗalibai an samu wani daga cikin jagorori ya ce so yake sai ya raba wurin kwanan mata daban da wurin kwanan maza daban dama rarrabe yake illa iyaka mata na sama maza na ƙasa ya ce yanzu so yake a sa shamaki a mai da mata can wata site daban a mai da maza nan daban ya zama babu alaƙa tsakaninsu a matsayinmu na 'yan maraɗi a matsayinmu na 'yan niger a matsayinmu na al'umman musulmi mu kalli ɗabi'unmu wannan alheri ne ko shari alheri ne ya dace a ce cikin 'ya'yanmu akwai wani wanda zai tashi ne ta yaƙi wai sai dai a kashe shi in kashe shi za a yi shi bai yarda ba a ce a raba bai yarda ba a ce a raba to ita da kace baka raba a raba ta da kai kauna uwarka ce ko ta ubanka a ina kuka hadu me alakan ka da ita kawai daga gani sai kai ya kumburi haka kawai ku zo ku haɗu shi kan nan sai ka ɗora shin cewa wai kai raba ka da ƴan mata ma wani cuta ne wani zalunci ne kana iya bada rayuwanka jihadi don haka za ka tashi ka ɗora bori baka yarda ba a raba kamar kaka baka yarda ba a raba wannan abun mamaki ne wallahi wai etidiyan su tashi su ce a lambarin ba a rabawa wannan yana nuna inda taɓarɓare ba ta kai yanzu ha ba turawa muke tare da su ba balle ka su suka saka ko su suka ziga ka an ce mu hudda tura daga ƙasar mu ko to dama ko an ture turawa akwai tunanin turawa cikin kwakwalen mu da yawa shekara nawa suka yi suna taɓata kwakwalen mutane akwai manya wanda suna da kwakwale irin na turawa sai sannu-sannu muke fatan Allah ci gaba da kashe su da kaɗan-kaɗan. Akwai kuma yara matasa wanda su ma suna da ƙwaƙwale irin na turawa. Don korar turawa in dai akwai tunaninsu an yi ba a yi ba ne, saɓattaju ya tare a kai. To irin wanga ƙwaƙwalen na HGM, wallahi irin abin da turawa ne suka ɗora mutane a kai na shiririta na rashin tarbiyya na munanan ɗabi'u wai har za su iya ja da kowa sun yi tsaye-tsayen daka ko a kashe su ko a bar su da ransu ba za a raba su da ‘yan mata ba ɗan uwa musulmi yana daga cikin abin da yake nuna lalacewan tarbiyya na wato 'ya'yan musulmi 'yan boko a nan wannan misalin da nake faɗi a nan maradi labari ya zama cewa gwamna da kanshi ya yi zama da su ya lallashe su su bari a raba sun bijire sarki da kanshi ya yi zama da su ya lallashe su a bari su raba sun bijire malamai sun yi zama da su sun lallashe su a bari wai mi ma ya kai lallashi ma mi ya kai lallashi me abin lallashi nan wurin uwarka ce wadda aka ce za a raba ka da ita balle ka ce sai dai ka mutu me alakanka da ita tsakani da Allah inda a ce kowa yana yin abin da ya dace ni abin da nake gani wallahi babu wani abin lallashi nan wurin sai dai lallasawa kawai ba lallashi bane nan wallahi ba zancen lallashi bane gwamnati ta ce za ta raba in akwai wani wanda uwashi ta hahe shi ya isa ya sha da gwamnati ya hoto ya ja da ita amma rashin ɗaukar responsibility ne yadda ya dace ya za a yi kana matsayin gwamnati kana da jami'an tsaro yanzu inda 'yan ta'adda ne aka samu wannan 'yan kwarorin ko universitan talimka ta kai su goma yadda suke ba sai kun bige su ba kun yi maganinsu to shi ma wannan ba nau'i ba ne na ta'addancin nau'i na ta'addanci yanzu sanadiyar waɗannan jami'un da jami'u na ƙasashen waje da sauransu wanda suke nan 'ya'yan mutane a cikin garin maraɗi guda nawa ake ɓatawa wallahi suna da yawa wasu ba ma 'yan jami'an ba ne kawai makwabtaka da mugun iri ne ba su da alaka da jami'an amma sanadiyar su 'yan jami'an lalatattu ne wallahi lalata ce ta kawo ga 'ya'yanku ɗaura haka zancen a ce ba za a raba ba wannan zance ne wanda bai taso ba idan su sun ce da cikinsu kuma ya ka bincika ma abin takaici sai ka tar da wani daga wata jiha ya zo wani daga jiha kaza wani daga jiha kaza su 'yan maraɗi na asali kai ba ni tsammanin a samu wani wanda uwashi ta haye shi cikin maraɗi ya ce yana da sha da wannan tsarin da za a yi sai dai wanda ya kwaso wata tarbiyya can wanda ba ta da alaƙa da tamu tamara to kuma haka daidai ne cikin waɗaliban nan na jami'a akwai wanda daga kamar yake akwai wanda daga chadi yake akwai wanda daga cote d'ivoire yake shi nan sai ɗiyan duniya su zo su taru cikin garinmu zo su ɓata mamu tarbiyya su wulaƙanta gari da 'ya'ya sannan su tahi kuma shi nan an ce za a raba wasu wasu lalatattu cikin sun ce ba su yarda ba shi nan kawai an rasa yadda za a yi an dawo ana lallashi wallahi ba lallashi ba ne daidai lallasawa shi ne daidai da wurin wargi ake wargi don haka wanga ba wurin wargi ba ne kwata-kwata ya kamata gwamnati sau da yawa abinda ma bai kai darajar wannan ba in gwamnati tana son ta yi ɗalibai suka ce a'a in ta kafa ɗauki ba daɗi da su sai sun yarda ba haka take yi ba yanzu kuma sai zama abin wai an rasa yadda za a yi an dawo a dan girman Allah jagorori na garin maraɗa ku yi abin da ya dace dan girman Allah ku yi abin da ya dace ku riƙe matsayinku ƙarya ne babu wanda ya fi ƙarshen gwamnati babu shi yana daga cikin abin da yake nuna lalacewa da taɓarɓarewa na tarbiyyar 'yan boko 'yan uwa musulmi wato kasancewar 'yan boko da dama suna da girman kai da jiji da kai da ruɗu wani irin ruɗu yana ruɗuwa a ɗora tunanin shi wani ne kuma ba kowa ba ne wala taku kaddukhan kar ka zama kamar hayaki hayaki ji yake shi wani ne shi saka gabe yin kasa sai dai sama shi kuma ba kowa bane kakka zama kamar hayaki kana daga kanka sama kuma kai banza ne to da yawa daga cikin HDN ji yake shi wata irin gwamnati ce yake shi wani irin hukuma ce in yace bai yarda ba ji abu zai sai dai a sai dai sai dai kawai a sallama mai to ya kamata wannan tunanin a canza mai wato dalibai shi ba tunani ba ne irin wanda ya dace da ɗalibi ɗalibi ɗalibi ne duk girman shi duk geman shi ‘yan uwa musulmi yana daga cikin ɓanna wadda take faruwa ƙarara wadda kuma ba ta da alaƙa da karatun boko sai dai kawai alaƙa da lalacewa zukata da munin ɗabi'u shine cuɗanya tsakanin maza da mata da ake samu a cikin makarantun boko da cikin kuma manyan jami'u a samu 'yan mata ɗiyan musulmi suna bayyana tsirecinsu ba su lullube jikinsu yadda ya dace su yi shiga wadda ta dace da al'adarsu in ma addinin haushi yake ba su in kuma sun yadda da musuluncin su yi shiga wadda ta dace da addininsu ba su yin wannan sai dai kawai su yi shiga irin ta turawa saboda wai su 'yan boka ne karatun da suke koyo karatun turawa ne to ka ture zancen ɗabi'un turawa ka ɗauki ilimin turawa kawai shine daidai kuma shine hankali inda har kai ɗa ne ka san abin da kake wallahi ka san da bature ba ya da wasu ɗabi'un ƙwarai wanda za mu koyo gare shi ya kamata mu ɗora mu alfahari da ɗabi'unmu na ƙwarai wanda Allah ya azurta mu da su ya kamata mu ɗora alfahari da abin da mu muke da ‘yan uwa musulmi yana daga cikin miyagun ɗabi'u na ɗalibai wato kamar na ambata shi ne cuɗanya tsakanin maza da mata za ka samu a wajajen zama yanzu wasu tun a firimar in ka shiga lakwalikinsu kunya-kunya zakatar da shi ne mai sewa ne wanda in ana sallah yana zama sawun gaba amma sai ka tarda shi yake hada elan tsakanin yan maza da mata don Allah mushe baka ji kumya ba a ce an leka kalata in ka amsar da ka hada yan yara yan kananu amma kai zabgege kana lalata musu tarbiyya kana ce ma yan mace ta dawo ta zauna tsakiya yan maza guda biyu dan namiji kana ce mai baka ji kumya ba wallahi in ka san kumya ka ji kumya a ce matsayinka na musulmi mai sallah in ramadan ya zo da kai da a dora malako kuwa ana azumi duk ruruwar da ake ta ibada da kai za a yi amma yau gashi Allah ya baka dama ta ka gyara wata yar banna yar karama ka kasa ka kasa ji kake da ka gyara wuta ba ka shiga ko ji kake da ka gyara ka haifar da matsala ko korar ka za a yi ko alhali kuma ta ɓangaren wani kamai magana sai ce haka nan ne shi tsarin lakul kasan daban yake wa maida shi daban wa ya maida shi daban da haka cuɗanya tsakanin maza da mata wannan ba ilimi ba ne ko shi ma ilimin ne wannan ba shi ba ne karatun boko wannan iskanci sunan shi da shaidanci wannan iskanci sunan shi da shaidanci ku yi karatun boko ku bar shaidanci ku yi karatu na boko ku bar duk abin da ya saba ma al'adu na kwarai da tarbiyya cuɗanya tsakanin maza da mata hatta kai ta wuce iyaka yanzu su ƴan university suke ma kawai Allah ya gafarta musu kan wani ya tar da diyar wani ya rungume ta ambarasan ta ya gaisa da ita in ya tar da suka kato tikeke ya tar da ƴan mata su goma zaune ya kamo layi yana ta ba su hannu ya rike hannuwan ga jijjina ya jijjiga suji suke kawai ina ga kokko da aka wata aya da aka gafarta musu to sai dai ko cikin izini na saba'in amma alkur'ani da izo saccin wannan ba a samu wallahi ji suke su kamar wannan ma ba ma wani abu ba ne ba ya cikin abin damuwa manyansu suna kallo bai zama abin damuwa ba Allah waɗanna ka ya lalace na ce manyansu yanzu manyan nasu ba su bane ba wanda in sun samu mukammai ma kake ganin suna gaisa da matan wasu a cikin duniya kaga an na runguma matan wani kuma matan ya tana kallo yaron wannan daga daga ƙasa ne ake koyo shi baka gani ba sau nawa yanzu lokacin kafofin sadarwa ne mutum nawa zai zo gaisa da matar wanta ce ai ta musulma ce duk girman shi ko shi wane ne billahi lazi in shi ke shugabancin duniya musulmin kirki musulman kirki ba ta gaisa da shi amma muna wurin saboda duhun kai da dan yanka ta ce take ma in ta haka nan ta yi yawa kuma sannan za a ta nuna ta aika da ban mata hakuri ta saba ma Allah shi Allah mai gafara ne mai jin kai nan bari ta saba ma Allah daga baya ta tuba amma yanzu shi wanga in ta ya mata girma istaghfuna minan nas wa la yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min alqawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita wannan abun kumya ne gare mu musulmi a ce yanzu an kasa samun shugabannin mu wanda ba su gaisa da ƴan mata wanda ba su gaisa da matan mutane daga ina suka koyo shi daga makarantun boko wallahi inda ba su yi boko ba da ba su yin haka kuma ka je ka bincika ka gani duk girman mutum in dai bai yi boko ba wani sai ka gida shi haya tsufa amma a tarihin rayuwar shi bai iya tuno inda ya zo gaita da wasu 'yan mata ko da wasu mata wanda ba su da alaka da cuɗanya tsakanin 'yan mata da 'yan maza idan ku manya ta riga ta wuce ku ta ku ta ƙare don girman Allah ku taimaka ku gyara na bayan ku ku yi tsari na bayan ku su gyaru ɗabi'unmu na ƙwarai su dawo mu koyi karatun boko mu bar wato lalaci da abin da yake shaidanci ne wanda ya shahi keɓanta da 'yan mata da kuma goyo 'yan mata bisa motuna wannan duka za ka same shi ga ɗalibai musamman 'yan university in ga ɗan university sai goyo wato sai goyo su 'yan mata su uku ko su bi bisa moto kuma ya ta gudu bai ma gudun ko Allah ya kama su da shi da su kai tsaye wani abu ya zo ya murƙushe su ko su faɗi daga cikin abin da yake nuna cewa akwai matsala 'yan boko suna ɗaukar ɗabi'un banza 'yan uwa musulmi abin da yake faruwa yanzu na rena malamai da wulaƙantar da malamai masu karantar da su wannan wata ɗabi'un banza ne ka she ka bincika wannan matsale ka ga 'yan asalinta daga nan ba daga nan bane in kai bincike mai kyau zaka samu wai menene yasa shi dan boko kullum ya maida mai koya mashi dan burin wasa kawai ya maida jira yake kawai matsala ta same shi yi dariya in aka ce ma mushan shi bai da lahiya hakkan bara yake yana godiya ga Allah Allah ya kara mai rishin lahiya me yasa wai yake da wannan in ka diddigin abin sai ka tarda di yana cikin lalacewa turawa wanda suka yi kuma abubuwa ne wanda su sun gwada can sun ga matsala sai suka turo mu da cewa ke ba yara suna da bubuwar su ma suna da ƙarya kamata su ma a ba su iko amma a sa tsari a sa akwai shugaba na yara wanda zai yi kaza suna da ikon su ce ba su yarda ba suna da ikon duk wannan tsarin tabarbarewa ne da iskanci duk hanyoyi ne na alalata tarbiyya ba daidai ba ne wani ɗalibi ko da an ce an naɗa shugaban ɗalibai babu matsala amma shugaban ɗalibai ya kamata ka hi sauran ɗaliban hankali ka zama mai sanin ya kamata ka ɗora auna matsayinka na ɗalibi da matsayin magabatanka malamai ka ɗora auna abin da yake alheri ne kuma bahaushe yana cewa abin da babba ya hango yaro ko ya hau duci bai hango shi abu da babu yanda za a yi ku ɗaliban jami'a ta maraɗi wannan babu yanda za a yi ku iya faɗa min wani uzuri babu ni ban ma ga dacewa ba ma a zauna da su ya su za su ce a ai abin da ya sa muka ce ba mai ɗauka la ilaha illallah a ce za a yi maku katanga a raba ku da ‘yan mata ku ce ba ku yarda ba wai har ma akwai lokacin a zauna da ku a sarari ku yasa ba ku yarda ba duk uzurin da za ku kawowa wallahi ba uzuri ba ne waɗannan jagororin waɗannan sarakunan waɗannan malaman naku da suka ce ya dace wallahi sun hi ku gaskiya kuma sun hi ku hujja sun hi san ku yadda yadda kuke son kanku alheri ne gare ku alheri ne ga na bayan ku alheri ne ga kannanku da za su zo gaba in kun fahimci haka wanda kuma ya ce bai yarda ba bai fahimta ba to shi zai ga sakamakon hakan a gaba yan uwa musulmi yana cikin abin da yake nuna ma cewa ɗaliban boko suna kwaso al'adu na banza yanzu a jami'u za ka tar da mutum ya aza tukunya amma ba ta shayi ba ta shisha a cikin liberty ya aza tukunya shisha ka ga yana ta hambaɗo hayaki duk duniya ba wani injin mai jan hayaki sai dai mai huduwa amma shi haka yake jan hayaki kuma so yake lahiya da sha taba ƙwayoyi wannan ana kai kawo ana safara ƙwayoyi ba ma wai cikin manya-manyan lakwal-lakwal ba har waɗannan ƙananu lise-lise da kwale-kwale za ka ji yadda ake safara ƙwayoyi a cikinsu wannan shi ma karatun boko ne cikin wannan libir ne ake koyo wannan yana daga cikin munin halaye wanda 'yan boko suke ɗauka ɗan boko wai ya ɗora jin wai zai iya yin zina zai iya aikata zina lokacin da yake matsayin ɗalibi yana koyon karatu yana boko wai zuciyan shi ta gamsu cewa zai iya yi kuma ya yi to wallahi yanzu yawanci jami'un nan ina gai jami'un nan yawanci wanda suke ƙara yawa a maraɗi muna ganin alheri ne eh alheri ne ta wani kote amma ta wani kote kuma suna buƙatar kula in ba a samu jagorori ba sun kula yadda ya dace sun yi tsaye-tsayin daka sun ɗauki matsayinsu wallahi wannan zai haifar da ɗamara ido wani mutum yana can ba dare ba rana yana ta tarbiyyantar da ɗaya shi Allah ya ba shi ‘ya'ya mata yana ta ƙoƙarin ɗora su kan hanya amma wani ƙato kun ci da shi watakila ma ba ɗan ƙasa ba ne watakila ma kaza watakila ma kaza kawai ya zo ya ɓata mashi iya lokaci guda don haka ya dace a ce wato 'ya'yan musulmi sun gano girman wannan matsalar yanzu a cikin makarantun boko ana zinace-zinace wannan abu ne wanda mutum biyu ba su tattauna su bata lokacinsu ko wayar da ana yi ana liwaɗi ko wayar da ana yi ana maɗigo ko wayar da ana yi shi yasa kullum tun can baya hukumomin da suka wuce suka sha kai karatun mata mai zurhi karatun mata mai zurhi ya kamata ya'ya mata a bar su yi karatu mai zurhi su hasa sun yi aka wallahi turawa ne suka sanya su kuma su turawan bakin ciki ne sun san me suke nihi da wannan karatun mai zurhi suka zo suka yi ta taro da malamai a tara malamai meri a tara malamai mana ana murza mashi gashin baki ana yanzu a musulunci an hana karatun ɗiya mace mai zurhi Ika malam yana ganin ya ja da gwamnati sai ce a musulunci bai hana mace ta yi karatu mai zurhi ba musulunci ya yarda yakan nan sai a taba ana ta to me ake nihi da wannan karatun mai kakkara ba ɗaya biyu kawai lalata ƴaƴan mutane ne suke so ai har a samu wani wai yana bugun gaba ni na dauki alkawali zan gina wuraren kwanan mata cikin Nijar da yawa kai kenan kai ne shedan wanda zaka daga tutar wannan iskancin gaba daya duk sauran suna lallabawa sannu sannu amma a samu ne dore kirari ni zan gina wuraren kwanan mata mai yawa na ranci da Allah banna ci wallahi ba alheri bane yau mutum nawa ya ga wani ya tura diyar shi misira wani ya tura ɗaya shi sudan wani ya tura ɗaya shi yaman ta ce ta yi karatu yana ganin kara akwai matsala yarinya in ta balaga a mata aure sannan ka tura ta babu matsala mu min yarda mace ta yi karatu mai zirhi daidai ne amma karatu mai zirhi bai an aure duk wanda yake ganin ba a yi tare da aure to shi ɗan ne yana da manufa don haka kullum mu abin da muke cewa musulunci bai taɓa hana mace ba ta yi karatu mai zirhi ba mai zirhi ba ta maye mai nutso in tana su amma abin da ake so da ita inda haka gano ta balaga to ta yi aure ta yi aure bayan aure ta ci gaba kuma ta yi ta tahiya da inda za ta in ma Allah sa akwai dama ta mashe tare da mijinta shi ta karatu babu matsala amma yaya ne za a tara 'yan mata wata shekarar ta 20 wata 25 wata 30 sannan ga su ma 'yan maza matasa matasa wanda daidai lokacin da sha'awa kun san sha'awa ita in ta motsowa wallahi mutum ko yana da imani rinjaye imanin take sha'awa haka nan ne Allah ya halice ta in ta motso in ta yunkuro ita guguwar ta tana wuce imani e in imaninka ta tar da imaninka sankanta da gire ne to ita sai ta kai sasankansu da gire kaga kenan ba ya iya mata dole sai banna ta abu ne daga ba sai ya dawo sai ta wuce lissahinka bayan ka gama ɓannar da za ka daga ba sai imanin ya dawo don ka ɗauki darasi saboda haka in dai mutum balagagge ne namiji ko mace to baka da wata dubara wallahi in banda ka bi tsarin Allah kawai ka raba su ko ƴaƴanka wanda ka haifa aka ce da sun kai shekara goma ka har raba masa wurin kwana haka annabi ya karantar da amma yanzu zaka je ka tarda bai wata diyan wani musulmi bisa cinye wani matashi wai lisan da suke ɗiyar wani musulmi zaune bisa cinyar wani matashi wai kwatanta mata ne yake yammi ya gane shi balle ya kwatanta mata ba don haka 'yan uwa musulmi yana daga cikin kuskure da aka yi mai girma ba ɗalibai yanci sakakken yanci wanda wannan yancin sakakke wallahi yana da matsala dole sai an yi shawara an canza wannan abu inda ana son gyara cewa ɗalibai suna da sakakken ‘yanci cikin komi su babu ruwansu da kiyaye haƙƙin wani sai dai kiyaye haƙƙinsu babu ruwansu da shiga gonar wani sai dai kawai su mi yake gyara su ‘yanteran wani baya gabansu sai ‘yanteransu a wannan kuskure ne ya kamata a koya masu hankali in kuna fafataka a kan haƙƙin ku to daidai lokacin kuma kar ku murje na wani yanzu aka ce za a yi katanga saboda a raba ɗiyan musulmi ‘yan mata a raba su da ku sai ku ce ba ku yarda ba to yanzu duk wanda ta yi ciki cikin university wa zai ɗauki nauyi an zai ɗauki nauyin haka ku za a kira ku yi shari'a ko kuma ya za a yi saboda haka ya kamata lokacin da kake kokowa akan haƙƙinka to ka tuno da wasu suma suna da haƙƙoƙi da yawa ‘yan uwa musulmi a gulguje dai a nan muna kira ne zuwa ga jagororin maraɗi shugabanni sarakuna da gubernar da kanshi a bisa kan wannan lamarin na ɗaliban jami'an maraɗi wallahi tallahi ya kamata ku tsaya ku yi abin da Allah ya ɗora muku ku yi abin da Allah ya ɗora muku alhamdulillahi tun da har aka samu shira katarkin jami'a Allah ya kimsa mai ilhama da sanin daidai ya gano cewa ya kamata a raba to ku ya kamata ku kama mashi ba wai abu bane na wasa a cewa ɗalibai sun kiyaya za a yi alallashe su a'a in kwamfani za a daukawa a zube wurin dole sai an ya kamata a haka ba wa abu bane na wasa wallahi in ta kama a ɗebo kwamfani gaba ɗaya a aje ta kan sai an yi wannan katangai kuma a tsare katanga sai ta tabbata kuma ni wallahi na yi mamaki ma da aka ce an yi katanga ɗalibai sun turi wannan abun al'ajabi ne abubuwan al'ajabi suna da yawa a duniya wannan ɗaya ne daga cikinsu na yi mamaki a ce wai an yi katanga amma ɗaliban sun bi dare sun ture kuma shi nan sun sha ji nake kamar ba da gaske ba ne ba ana son a yi wannan aiki in dai da gaske ne su ɗaliban da suka aikin ba a san su ba ne wallahi gwamnati tana iya bincika sai ta gano su wane ne suka yi amfani da ɓartayayyun hannayensu suka tura katangar nan a yi masa hukuncin da ya dace kuma dole su biya kuɗin da aka kashe wajen katangan nan sannan gwamnati ta hukunta su saboda na gaba su kiyaye amma wai a ce shi na wai an yi katanga sun ture yanzu an dawo ana kiransu ana tattaunawa ya aka iya kamar dai ana nihin kenan ba a iya musu kai wallahi ni ban yarda ba cewa ba a iya musu don haka muna kira ga jagorori kuma ba mu rena kokarin da suka yi ba muna da labarin kokarin da suka yi amma muna kira gare su cewa su limka su dada su ƙara rike matsayinsu wanda Allah ya ba su wannan ɗan ƙaramin abu ne cikin manya-manyan abubuwan da suke wallahi ƙarami ne lalle ya dace a tabbatar da wannan kyaukyawan manufai a tabbatar da ita ‘yan uwa musulmi Allah maɗaukaki yana faɗi cikin alƙur'ani mai girma yana cewa wa ƙuli iman ka ce masu ku yi aiki fasa yara Allah amalaku da sannu Allah zai ga aikinku almu'minuna masu imani ma za su ga aikin da kuka duna ila alimul ghaib sannan za a maida ko wajen masanin gaibi fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ba ku labarin abin da kuka aikata dan haka kowa damar da Allah ya bashi aiki aikin da kai Allah zai gani masu imani za su gani za su maka shaidu sannan ranar alkiyama Allah zai baka labarin abin da ka aikata a wata aya Allah yana yaban shugabanni na kwarai wanda suke gyaran banna dalilin Allah ba su shugabanci Allah ya ce allazina in makkannahum fil ard su ne shugabannin da idan muka ba su matsayi a bisa ban kasa aqamu salata suna kokari sai an kiyaye sallah wa atawu zakata da su yi kokarin bada zakka wa amaru bil ma'ruf kuma su dora umarni da aiki mai kyau wa nahaw anil munkar kuma su yi hani game da mummuna aiki nan ba karamin yabo bane Allah yake wannan kuma ba kowa bane cikin shugabanni ke shiga sai wanda Allah ya zaba a ce kai lokacinka ba a banna har ma duk mabannaci ya riga ya san in dai lokacin ka ne to jinin shi kan akai fa in zai tabka banna to haka ake son shugabanni kuma a ƙarshe muna kira ga su ma ɗaliban da karan kansu ɗaliban jami'an maraɗi musamman tunda na gayi na maimaita wallahi ba duka bane mun san ɗaliban nan akwai na ƙwarai sosai ciki akwai har waliyan Allah cikin su muna kyautata akwai waliyan Allah akwai masu tsoron Allah akwai ƴaƴan musulmi wanda da gaske ne su sun haihu ga uwayensu akwai kuma waɗanda sai a hankali to su waɗannan wanda suke da ja game da raba tsakanin wurin ƴan mata da ƴan maza muna kiran su su ji tsoron Allah in su musulmi ne in kuma kiristoci ne su in akwai kirista cikinsu ko da kwara ɗaya ne ya zo ya nuna mama cikin bibil inda aka halatta wannan abu babu shi ko a shari'a bibil ba a raba da wannan duk in kaga a kiristoci suna cuɗanya ko suna zinace wallahi tallahi saba ma bibil ne suka bai yarda ba da wannan babu ma wani annabi wanda ya zo da shari'ar da ta yarda da wannan saboda haka muna kira gare su su ji tsoron Allah su ma bar tattauna wannan abun kuma kan ma wani yarda a ganshi cikin wani hoto ko wata bidiyo wai har da shi ake jayayya ka aikatan ga domin ka bar makan kan mummunan tarihi wallahi kar ka yarda saboda haka muna kira gare su ɗaliban maraɗu wanda ba su yarda ba a raba maza da mata muna ƙara jaddada muku wallahi ku bari duk wanda ya san ya haihu ga uwashi duk wanda ya san shi ɗani yana karɓa sunan musulmi biyu ɗan Nijar cikakke ɗan halak ya daina wannan gardamar ya saurara ma jagorori ya bar su yi aiki wanda kuma ba haka ba to malamai sun yi taro malamai sun yi taro kuma sun tsayi da magana guda cewa sun ba ɗaliban nan 'yan lokuta kaɗan da sati guda suka ce sun ba da gwamnan jiha ce a ɗan ƙara masu sati ya zama biyu in sati biyun nan ya cike aka gano har yanzu akwai wani akwai wani wanda yake ware ban san in ce mai zakka aka gano cewa akwai wani wanda bai iya karɓa sunan shi ba na ɗan Nijar bai iya karɓa sunan shi ba na musulmi bai iya karɓa sunan shi ba na HDM to mu alƙunutu zami mu gaya mu Allah ba mu da sandan mulki ba ba kawai za mu gaya ma Allah ga wasu azzalumai nan suna son su ɓata mu gari Allah kama mu maganin su amma yanzu hatan alheri muke musu muna hatan su ji tsoron Allah su dawo daga wannan bakan manuhan tasu duk kuma wanda yake jin cewa wato ba komi bane a hada shi da Allah to shikenan Allah ta'ala ya kai mu lokacin da wannan lokacin zai cika muna ma 'ya'yan musulmi gaba ɗaya addu'a ta alheri Allah ta'ala ya taimake su a cikin karatukansu na boko Allah ya kama musu ya dawa musu ya agaza musu Allah ya haskaka musu ya sa su karanci abin da za su ci amfane shi kuma al'umma su ta ci amfane shi ya amfane su duniya su ya amfane su a lahirarsu Allah ya kame hannayensu game da banna da aikata ayyukan asha muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara kawo kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikin jihar mu ta maradi da ƙasar mu ta Nijar baki ɗaya da dukkanin ƙasashen musulmi waɗanda kuma suke barazana ga 'yan uwan 'yan Najeriya cewa za a kawo masa hari za a yi kaza za a yi kaza muna roƙon Allah da suna shi masu tsarki Allah ta'ala kar ya ba wani ɗan adam iko akan ya cutar da 'yan uwanmu Allah ta'ala ya ba su kariya ta musamman daga wajen shi ya Allah muna roƙon ka dukkanin wani wanda zai kulla wata kulla kulla ta yaudari musulmi ko ya cuce su Allah kakka ba shi sa'a duk wanda ya kulla zalunci da cuta Allah ka kwance wannan kullun bisa kan shi ya Allah ka maida mai makircin shi ya Allah ba mu da ƙarfi ba mu da dabara amma muna da kai kuma mun dogara gare ka Allah ka karbi addu'a mu wala haula wala quwwata illa billahi wa ta'ala